أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آه أم لهم نصيب من الملك فإذا ما يؤتون الناس نقيره ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da magana akan mahassada da kuma munafukai akan sha'anin munafurcinsu da suke yi ana ce a bar alahun a nasibin minal mulki ko da suna da wani rabo na daga mulki fa'izan la'ar utunan nasa na ƙiran ba za su ba mutane ko da wato na ƙiru ba shi na ƙiru shi ne wannan farin ɗan ɓalle na cikin wato dabino ba za su ba mutane ba saboda tsabar baƙin ciki da hassada am yasu dunan nasa alama a tahu ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa am yahsuduna nasa alama atahum min fadli faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima am abal yahsuduna nasa ai suna hassada ne da mutane wato annabi sallallahu alaihi wasallam alama atahum al'alama atahumullahu min fadli akan abinda Allah ya bashi na daga falala minan nubuwati na daga annabta ko da sauran kyaututtuka da ubangiji ya mishi suna ya mishi asada ne faqad ataina ala ibrahima to ai ubangiji madaukakin sarki ya bai wa 'ya'yan annabi ibrahim wato kakansa kenan ka musa wa dawudu sulaiman kamar annabi musa da annabi dawudu da annabi sulaiman irin baye-baye da kyaututtuka da allah ya musu ya kuma ba su a faƙad ataina ala ibrahim alkitaba ‘ya'yan annabi ibrahim ai su ma allah ya ba su littafi ko littattafai والحكمة دا أن نفتح وآتيناهم ملكا عظيما كما أنباس ملكي وانديك ملكي مي جرمة كما أنب داود أنب سليمان عليه الصلاة والسلام نعم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكذلك أنت ومنهم إن جاء بنجزي ما دوكتين سركي ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا ومنهم أكون جتشنس من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أكون دنسك إيماني به دشي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أكون جتشنس man sadda ai a arada anhu falam yu'min akwai kuma waɗanda ba su imani da annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kafa bi jahannama sa'iran to ai ita wutar jahannama ta isarwa wato ta isa hurawa ga duk wanda bai yi imani da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce ni to ubangiji madaukakin sarki ya ce innal lazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab inna allaha kana azizan hakima innal lazina kafaru lalle kaga wadanda suka kafirci ko a bi ayatina da ayoyinmu saufa nuslihim naran da sannu za mu saka su ai bi ma'ana nudkilhum za mu shigar da su naran cikin wuta yuraquna fiha wanda za a dinga kona su a cikin ta wato da'iman kenan kullama mazida duk lokacin da aita da kadduluduhu aka koda wato a gangan jikin shi ne fatar jikinsu baddalnahum juludan ghairaha atake sai a canja musu wata wato fatar wacce ba wannan ba bi an ta'udu ila hali hal awwali ghairi muhraqatin ta koma kamar yadda take a farko ba kamar yadda ta kone a wannan lokaci ba liyazuqul azaba amma ba dan komai Allah ke musu haka ba sai dan su dandani azaba liqasu shiddatahu dan su dandani wato tsananin azaba inna allaha shi ubangiji kana azizan mabwayin sarki ne la yu'jizuhu shay'un ba wani abin da zai gaji da shi hakiman ubangiji gwani ne fi kalqihi wajen gurguje halittarsa na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ويدخلهم ظلا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ذليلا والذين آمنوا كما راجم مجانا أكم منافقين دو أندس ككابرتي da yadda za a sa su cikin wutar jahannama sannan a zamanto ana ƙona su da an ƙona su kuma a canza fatar ta dawo kamar yadda take ya zo cikin hadisi jami'ar sallallahu alaihi wasallam a lokaci ɗaya tana maimaituwa sau ɗari wafi riwayatin a wata ruwaya kuma ta ce a rana ɗaya ana maimaita fatar jikin ɗan wuta sau dubu saba'in saba'i da alfamar ratin a lokaci ɗaya annaha ta'udu fil yawmil wahidi 70 alf marratin wato da ta kone sai ta dawo kaman bata kone ba sannan shi dan wuta ana girmama halittarsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna baina lamanfi bayl khafiri masirata salasati ayyamin lirakibil masru'i kafaɗar ɗan wuta kawai tana iya mutum ya hau doki dokin ingama ma'abocin sauri wato gudu zai yi wato tafiya ta kwana uku a kafaɗar ɗan wuta kawai kaga milamilan ai suna da yawa abinda ya sa Allah ya faɗaɗa wannan siffa tashi saboda ubangiji ya ji daɗin ƙona shi ya mishi azaba Allah ya raba mu da shiga wuta su kuma yan aljanna Allah ce duk wanda ya yi imani wallazina amanu wa amilu salihati ashe sharaɗin imani sai an haɗa shi da kyakkyawan aiki sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan an yi imani an yi aiki mai kyau to sai a sa mutum a cikin aljanna sannan in an sa shi zai dawwama cikin aljannan ba zai fita ba sannan a cikin aljannan lahum fiha azwajun mudahharatu suna da mateku masu tsarki min alhaidi wa kullu qazarin matan aljanna mata ne da ba sa haila matan aljanna mata ne da ba sa fitsari matan aljanna mata ne da ba sa bayan gida amma matan duniya da suke haila suke fitsari suke bayan gida suke haihuwa suke shawarwa suke dafa abinci suke yin hidindumu na, na, na gida da wanke-wanke da wanki da yi wa yara wanka sun fi su daraja a wajen Allah so da su matan aljanna ba su duk wannan hidimar ba kuma ba su zo duniya ba wata matar sai ta yi a noma a gona ta yi shuka a yi ban ruwa misali in ruwan sama bai zo ba sannan a cire abincin a yi girbi idan aka yi girbi a ɗauko abincin a kawo gida a saka a rumbu ta ɗauko ta sassaƙa ta casa ta daka ta tankaɗe ta ɗora talge kuma ta yi tuwon wannan duka abin da ta yi aiki ne na ibada kuma Allah zai ba ta lada amma matan aljanna ba su yi ba so da haka su matan duniya waɗanda suke da irin wannan siffa mata ne matan kirki ta ƙi ta yi bacci saboda ɗanta ya yi bacci in ba shi da lafiya ya yi ta kuka tun daga dare har waye har gari kai ko kana ta sharan baccin ka malam ba wanka ko a jikinka amma ita ba ta yi bacci ba ta ɗauki ciki wannan cikin ciki ya zo da wahala wani cikin ya hana bacci wani cikin ya hana cin abinci wani cikin ya hana zama wani cikin ya hana kwanciya wani cikin ya hana tafiya haka dai kowane ciki yana da irin nau'i da yadda yake zuwa amma haka za ta yi dakon cikin nan zuwa wata tara wata ma hatta haure ta haifi shekarau sai ya shekara cikinta kuma tana yawo da shi wata ma in an samu jarabawa ya wuce shekara ɗaya waɗannan duk aiki ne irin na matan duniya sau da haka idan mata a duniya allah taimake ta ta yi sa'a ta barta wa allah da irin wannan siffofi da ubangiji ya ɗora mata to idan ta shiga aljanna su kuma wayannan matan aljannan hadimanta ne wani rikinin ubangiji ce za mu sanya su zillan zalilan a cikin wata inuwa inuwar kuma wato da'imar inuwa ma'ana babu rana a cikin aljanna sannan inuwar aljanna idan mutum ya shiga ba zai ce tana da sanyi ta dame shi ba ba iska ba ce wanda za a dinga yi ya nemi abin da zai toshe hancin shi a'a iska a a a a wato inuwa ce mai daɗi kuma wacce take sa daɗi wa huwa zillul jannati ita ce wato inuwa ta aljanna Allah ya samu wa aljanna da mu da matanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da 'yan uwanmu da surkanmu da masoyanmu da jikokinmu da dukkan musulmi ma gaba daya albarkacin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce me
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها Mm.
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله لله أبنجي يأمركم ينا أمرتكم وشهر بني أمرنيني ونم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها wato ku mai da amana zuwa ga ahalin amanar adalci na musulunci kenan wa idza akamtum bainan nasi in kuma za ku yi hukunci a tsakanin mutane da musulmi da wanda ba musulmi ba an ta'a- an tahkumu bil adali ya'murukum anan ma ba shahara bace umarni ne umarni ce wannan ba shawara ba ce in za ka yi hukunci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yi adalci inna ma'a ni'ima ya hazu kumbi wato ni'ima sai an ya izu kumbi ma dalla da wannan umarni da allah ya bayar ku kuma ku yi umarni da shi ya izu kumbi kenan ko عن تعدية الأمانة والحكم بالعدل إن الله نئما يعيذكم بتعدية الأمانة والحكم بالعدل ما دل دوان ديج وانا أمرنين الله سنن يأي أمباني دو أمرنين kaga anan an kori maganar kungiyar mu ba ɗaya ba garin mu ba ɗaya ba yaran mu ba ɗaya ba anguwar mu ba ɗaya ba duk inda mutum yake kawai sunansa mutum yi masa adalci ko inna Allah shi ubangiji kana sami'an ya kasance halin kasancewa ubangiji mai ji ne ma yuqalu da duk abin da kuke faɗi basiran da ma yuqalu kuma mai gani ne ga duk abin da kuke aikatawa Allah yana gani Allah yana ji inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha sababin nuzuliha sababin ita saukar wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha a lokacin da aka yi fatu makka manzara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya shiga ɗakin kaba shiga da suka yi cikin masallaci yawon fata to akwai banwana wanda mukullin ɗakin ka'aba yake hannunsa shi ne Uthman sai shi kenan sai ya kulle ɗakin ka'aba ko fa'aba ayyo ɗaya ya ƙiya bayar a buɗe ɗakin ka'aba saboda su ne suke riƙe da mukulli na ɗakin ka'aba aka yi aka yi ya ɗauki mukullin nan ya bayar sai ya ƙi bayarwa aka ce mishi to ai annabin Allah ne ya ce a bashi sai ce a lau alimtu annahu rasulullahi lima amna'ahu al-mafatih yace da na san annabin Allah ne ba zan hana shi mu kullum ba so da aka shi a wajen shi annabi alaihi salatu wassalamu ba annabin Allah bane imamu ali karramallahu wajahu yana jin haka ya kama shi ya murde shi ya kwace bukullin a hannun shi وولى علي بن ابي طالب يده واخذ المفاتح وافتح الباب bai isa ba ai wallahi ali ne yana ta kokara da mutane sai ali ya ce me ya faru aka ce ai mukullin ka'aba ne ya hana a bayar a bude ya ce shi bai san wani annabi ba ali na zuwa kawai kama hannunsa ya juya ya murɗe ya kwace mukullin ya ce ku bude ɗakin ka'aba وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت وصلى فيه ركعتين من ذا الله تجتكين لكن كأبا يصلى ركعة بيو تبارك جعدل النبي عليه الصلاة والسلام فلما كرج لكن من ذا صلى الله عليه وآله وسلم يفتود لكن كأبا سأله الأباس أن يؤتيه المفاتح لتجمع له السقايا والصدانات sai abbasu dan abdulmuttalibi wanda baffa ne a wajen shi ya ce ba su na kullum domin a tara wato ka masu shayar da mutane a zamzam da kayan aikace-aikace ba an zan Allah aya sai Allah ya saukar da inna Allah يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تسكن النبي عليه الصلاة والسلام بايا أن سوكر دوانا آية فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يرد المفاتح إلى عثمان ويتأذر له من ذا الله إنا علي يتي لبيك وسعديك يا مولاي ya ce ka koma wa usmanu da wannan makullin sannan a yi masa uzuri fafahar harika sai aliyu bin abi ɗalibin ya aikata wa mai gidan shi abinda mai gidan shi ya umarce shi da shi fakara usman sai usman ya ce sai aliyu bin abi ɗalibin ya ce masa ubangiji ya saukar laƙar an zama lahu fi sha'anika ƙur'anan wa ƙara alaiki sai ce ka san me yasa na da maka da wannan makullin ba ƙarfinka ba ne ba isarka ba ce ba wayanka ba ne Allah ne saukar da aya a kan sha'aninka ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha so da ka karbi gashi an baka yana jin wannan aya fabaka buka'an shadidan wa aslama sai ya fashe da kuka saboda abin alfaharinsa ne a ce shi yake da mukullin ɗakin ka'aba kuma shi yake buɗewa duk wanda zai shiga ɗakin ka'aba ka'aba ko ya karɓi mukullin daga nan wannan mukullin ya zama a hannunsa ila an mata har sai da ya mutu daga nan baƙiya fi auladihim ila yawmil qiyamati domin zama sallallahu alaihi wasallam ya ce haka khalidatan talidatan an baka naka ne yanzu kai zaka dinga budewa danka zai bude jikanka zai bude jikan jikanka zai bude ila yawmil qiyamati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yanzu haka jikokinsu su ne masu mukullin ɗakin ka'aba gwamnatin saudiya ta sa musu albashi in an yi baƙo ko za a yi wata hidima suna nan da ofis a nan a batullahi haram sai a kira su sai su zo su buɗe in za a yi gyare-gyare da wata hidima da za a yi annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wa sallam wa idza hakamtum bainan nas in za ku yi hukunci an tahkumu bil adl ku yi hukunci tare da adalci a cikin sa ko a إن الله نئم يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا to ubangiji madaukakin sarki shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato ubangiji Allah ya shi babu wani mutumin da ya kai sa adalci haka Allah ya ga dama ya shirya shi an kawo kes tsakanin musulmi da wani bai yahudi ashe shi musulmin munafiki ne rigima ta hada su kuma shi ne ba shi da gaskiya sai zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam an ta hukumu bil adal din kenan wai za hakamtum bainan nasi an ta hukumu bil adal ya ce faɗi kes ɗinka domin manzo Allah shine alƙali a wannan lokaci da ake zaune ya faɗi kes ɗinsa shi ma defendant ya faɗi a nashi sai manzo Allah ce to kai wannan musulmi kai ne baka da gaskiya manzo Allah ya hukunci akan shi da ya suka tashi sai ce shi bai yarda da wannan hukuncin ba sai ce a su canja wajen hukunci domin a yi musu hukunci shi kenan da ya tashi shi wannan munafikin wajen wa za a je hukunci ya ce a je wajen ka abu bin asara ko aka tafi bayan an je an kawo manzana sallallahu alaihi wasallam farko da ya wannan hukunci bai yadda ba yana jin kaikayi a cikin zuciyarsa shi na abdullahi dan abbas ya ce ita wannan aya ta sauka ne akan sha'anin wani mutum kuma mutumin munafiki ne ana kiran shi bishir husuma ta haɗa shi tsakaninsa da wani ba yahudi shi ba yahudan saboda yaƙini da kwanciyar hankali a zuciyarsa na sanin cewa manzala amintaccen Allah ne shi ba zai taɓa yi masa rashin adalci ba ya ce mu je zan manzala ya ce in ɗalik ila muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kamar munafiku sai munafikin ya ce a'a na ɗalik ila ka'abu bin ashraf ya ce su je wajen ka'abu bin ashraf fara yahudiyun sai bai hudan yaki ya ce a dan da zan je wajen ka'abu bin ashraf mu je wajen muhammadu sallallahu alaihi wasallam na fi yadda da shi kuma na san mutum ne adali aka je wajen manzo Allah kowa ya faɗi kes ɗinsa manzo Allah ya hukunci akan Yahude ya ba Bishiru rashin gaskiya falamma kakaza min indihi lazimahu almunafiq wa qala in talik bina ila umar sai munafiki ya ce shi bai yarda da wannan hukuncin ba a je wajen Umar bin Khattab ashe tashi za ta same shi fa ya Umar sai suka je wajen Umaru فقال اليهودي سيب يهودا يتي اقتصمت أنا وهذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتي رجما مكي أما من دوكي كاس أمو من كي وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم فقضى عليه أما من زن الله يا باشي قسكية كو falam yarda bi qada'ihi yanzu bai huda yace amma abun mamaki bishiru musulmi amma bai yadda da hukuncin da manzo Allah yayi akan shi ba waza ama annahu yukhasimuni ilayka yana rayantawa ka ji ba yahudi yace yana rayantawa a zuciyarsa ya kawo ni kuma wajenka فقال عمر للمنافقين sai sai na umar bin al-kattab ya ce wa shi wannan munafikin aka zarik ya ce wannan maganar da bai hudan ya faɗa gaskiya ce faƙala na ya ce ya gaskiya ne mana faƙala na huma umar sai sai na umar ya ce musu ruwaidan hatta akhruji ilaykuma dama sun same shi a kofar gida ne sai ce to da Allah ku dan jira ni kaɗan bare in shiga gida ina zuwa ruwaidan ma'ana ku dan jinkirta min ina zuwa ku dan zauna fa da kawo mara baita wa akaba sarifa ashe ne ya shiga gida ya ɗauko gaya wa jini na wuce ne go shikenan wasta mara alaihi sun makaraja فضرب به المنافق حتى يرد عن المات yana fitowa kawai sare mishi kai wa ƙalo sai suna umar ya ɗaga takobin ya kalli bai hudan ya ce mishi haka za a ɗada bai na mallam yarda bi ƙada illahi wa bi ƙada irasulihi ya ce haka ake wa wanda bai yadda da hukuncin Allah ba da kuma hukuncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce mi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا تؤبنجد ينام جنا akan girman annabi sallallahu alaihi wasallam kenan anan yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya adiullaha ku yi wa Allah da'a wa adiur rasula ku yi wa manzan Allah da'a ashe yi wa Allah da'a yi wa annabi da'a wa ulatul amri da kuma wanda suke umartan ku shugabanni ay wulayati minkum wanda suke saman ku da shugabanci in sun umarce ku da wani aiki kyakkyawa ba na saban Allah ba domin la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq kowaye mutum kowaye ba a bin sa a saba wa Allah maɗaukakin sarki ko amma duk wani abu inda ba ya saba wa Allah ba ba zai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan ulul amri sun umarce ku to shikenan ku aikata musamman abubuwa na maslaha na rayuwarku wanda zai taimake ku ya taimaki addininku wanda bai saba wa addininku ba to ku yi wannan aikin iza amurukum bi da'ati Allahi wa rasulihi musamman sun umarce ku da bin Allah da manzansa fa in tanaza'tum an ittalaftum fi shay'in idan kuka yi jayayya akan wani abu kaman bishiru da wancan ba yahudi kaga bishiru ya nuna tsaurin kai ya mutu ne munafiki kuma ya mutu ne dan wuta ya mutu ne ba imani sannan kuma innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuka yi jahiliya kuka na sabani akan wani abu ku koma zuwa ga littafin Allah shine alqur'ani dan warwarewa war rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muddata hayatihi lokacin yake cikin jiki da jini wa ba'dahu bayan kuma yayi tajalli ila rafiqil a'la ila sunnanihi to a duba mai manzon Allah ya ce mai manzon Allah ya aikata ya manzon Allah ya yi wannan abin a lokacin yana raye cikin jiki da jini akwai tarihinsa babu wani mutum a duniya tun daga zamanin annabi adamu alaihi salatu wassalam har izuwa yau har gobe har a tashi kiyama da za a yi magana a kan shi a kowane minti a kowane lungu a kowane sako a kowace ƙasa a kowane gari a kowane yare a kowace ƙabila sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma har yau duk abin da za a faɗa a kan shi alkhairi za a faɗa kuma ba a ga faɗin alkhairinsa ba ba wannan mutumin sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne za ka bi shi ka bi rayuwarsa ba za ka taɓa samun wani abin da ya yi kama da na kasu ba ba wannan mutumin kullum shi ake magana ba wani minti lahaza sakan awa da ba za a magana kan manzala a duniya ba kuma har yau ba a daina magana a kan shi ba idan ka magana a kan rayuwar shi ba ka isa ka ƙare magana a kan kyan rayuwarsa ba in za ka yi magana a kan siffarsa ba ka isa ka ƙare magana a kan siffar shi ba in za ka yi magana a kan kyautar shi ba ka isa ka ƙare magana a kan kyautar shi ba in za ka yi magana a kan ɗabi'unsa ba ka isa ka ƙare magana a kan ɗabi'unsa ba in za ka yi magana a kan gare shi ba ka isa ka ƙare komai na shi haka yake محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد صاحب المعروف جامعة محمد صاحبه والله لم يذل صلى الله عليه وسلم haka ne Muhammad yake ba shi da wani tsofa ne a cikin harkokinsa farfar yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka kawo bakin ba ka sa shi kanshi bakin ba zai zauna a gurin ba saboda yadda Allah ya ga dama haka ubangiji ya shirya shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma idan kun yi imani da Allah da kuma ranar ƙarshe arraddu ilaihima sai ku koma da hukuncinku wajen Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zalika khairun lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku ko min at-tanazu'i wal qawli bir ra'yi wajen jayayya da kuma magana akan abin da ya shafi ra'ayinku wa hasanu tawilan kuma shi yafi makoma ai ma'alam shine abin makoma ku koma zuwa ga Allah da annabi Muhammad idan ku koma ga Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk al'amuran ku ba za su lalace ba sai ya ce ni ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم ترى كلا بما ماشي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم ilan lazina ya umuna ga waɗannan da suke rayantawa annahu ma'amanu wai su sun yi imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar gabanin zuwanka min at-taurati wal injili waz zaburi wa sufi ibrahim wa musa yuriduna an yatahakamu ila at-tagut sun samu matsala gashi suna so wai su je wajen ɗagutu shi ne wato kasirin ɗuguya mai yawan shishigi ɗin nan mutumin banza kuwa ka abu bin ashraf shi ne ka abu ɗan ashraf munafiki wa kan umiru alhawan an umarce su an yakfuru bihi kar su ƙara zuwa wajensa wala waluhu kar su yi ma'amala da shi babu mu'amala tsakaninsu da ka'abu bin ashraf wa yuridu shaytan sai dai gashi shaytan yana so ayyudallahum ya batar da su dalalan bata ba'idan mai nisa anil haqqi gabarin bin gaskiya na'am وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم إذن أكتشد تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وزومنا أي حكمتي دا أبن دا الله يستوكر دا القرآن وإلى الرسول كما إذوا أجمع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحكم بينهم جاء هكونشي أتكامنس رأيت المنافقين سيك منافقي يصدون يعرضون عنك سنا كود كي جبر كم زوا وجنك إلى غيرك إذوا وجن ومنك كو سدودا كود كي an ce zo nan wajen manzala sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya je wajen ɗagutu ko shi ne ka'abi na asharaf alhali in ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam duk adalcin duniya inda musulmin shi ke da gaskiya manzala zai ba shi gaskiya to amma ba shi da gaskiya shi ko manzala abul kulli ne uban kowa ne musulmi na manzala ne kafiri na manzo Allah ne kirista na manzo Allah ne pagan na manzo Allah ne dabba ta manzo Allah ce dutse na manzo Allah ne bishiya ta manzon Allah ce aljani na manzon Allah ne mala'ika na manzo Allah ne a a- rauhani na manzo Allah ne irani na manzo Allah ne kowace halitta ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam so haka ba wani wanda manzo Allah ba zai mishi adalci ba ma dama ka ɗauko ka kare hukunci wajen shi kana da gaskiya zai baka gaskiyarka amma fa in baka da gaskiya ba zai baka ra- gaskiya ba ya ɗau rashin gaskiya ya ba mai gaskiya ya ɗau gaskiya ya ba mara gaskiya wannan ba ɗabi'a ba ce ta annan muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ce mi وَإِنَّ إِلَىٰ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف يصنعون يا يا سكي أيكة حكا إن جاء الله إذا أصابتهم مصيبة إذا واتوا وتأقوبة تساميسوا ai bima qaddamat aydihim ko ai da sanadin abin da hannayensu take aikatawa ne minal kufri na daga kafirci wal ma'asi da kuma saɓan ubangiji a sun maja'uka sannan suka zo wajenka ya halifu na billahi suna rantsuwa da Allah in aina a radina illa ihsanan ba abinda mu muke so kaji munafurci ba su san Allah yana sanar da annabi abinda yake boye ba ba abinda suke nufi illa ihsanan sai dai sulhu wa tawfiqan da kuma dacewa da zamanto an zauna lafiya a a a a a an samu sulhu a tsakani alhalin kuma ƙarya suke na'am أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الموصوفون بما ذكر waɗannan da aka siffanta su da siffa na munafirci su ne an yi alamun ma fi ƙulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu minan nifaƙi na daga munafurci wa kazibihim da sare fantar da kai da annabawan da suka zo kafin ka fi uzurihim cikin uzurinsu Allah ya san ƙarya suke Allah ce fa'a'ari da anhum bisafi ka rabu da su wato ka sauƙaƙa musu ka yi haƙuri ya rasulallah sallallahu alaika wa ala alika wa sallam wato wannan tasliya ne ana ba annabi haƙuri wa izuhum kawifin ka tsoratar da su kai musu wa'azi wa kullahum fi sha'ani anfusihim kuma ka faɗa musu a sha'anin kansu da kansu ƙaulan baligan magana mai isarwa mai isa shi ne ka tsoratar da su an izurhum liyarji'u an kufrihim ka tsoratar da su ko sa dawo daga kafircewan nasu kaga Allah yana kaunar su kenan Allah yana son su kullum ubangiji yana dawo da su ana dawo da su kan hanya amma su kuma suna ta kaucewa suna gudun rahamar Allah madaukakin sarki sai ya ce ne وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إن غاتانمو الله يتمكيم الله يقول وما أرسلنا من رسول babu wani annabi jakada da muka aika shi cikin mutane illa li ta'a bi iznillah sai dai yayi umarni da abin da Allah ya ce yayi umarni da shi ko mu bai hukunci da shi a la usama wa khalif ba zai saba ba ko zai saba ubangijin ba walau annahum izzalamu anfusahum dama manasu lokacin da suka zalunci kansu girma asi suka yi saban Allah suka ɗauki hukunci suka kai wa ka'abin ashiram bi tahakumihim ila taguti da ɗaukar hukuncinsu da suka kai wa wannan ɗaguncin ɗagutin sai suka gane sun yi kuskure ja'uka ta'ibina sai su zo su kamun kafa da kai suna masu neman tuban ubangiji fastaghfirullah su nemi Allah ya gafarta musu wastaghfar lahumur rasulu ubangiji ya neman musu Allah ya gafarta musu lawajadu Allah tawwabar rahima idan Allah ya ce gafar manzo Allah Allah manzo Allah roki Allah ya ce gafarta musu to za su samu Allah mai gafara musu sannan kuma mai jin kai wato ma'ana su kamun kafa da annabi su tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa abin mamaki wa cewa mutum dan annabi sai ce a'a kayi kuskure sai dai ka ce dan Allah to sai Allah sai ya karyata wanda ya wannan magana sai Allah ya karyata shi qul in kuntum tuhibbuna Allah sai ce fattabi'uni saboda annabi shi ya san Allah shi ya ga Allah shi yake hulɗa da Allah shi yayi magana da Allah والنجم إذا حوى ما دل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا أيها علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك يسأل الله so da aka an aka ce a yi abu don Allah a yi abu don annabi an yi abu don Allah walau an da hun izzalamu an fusahun sai ce ja'uka su zo wajen kamana da suka zalunci kansu karfin nan kai ka san waye Allah kai ka san da language din da za ka yi magana da Allah Allah gafarta musu idan manzo Allah ya nemi muku gafara ubangiji lawajadu Allah wallahi inji Allah lamul qasmi ya ce duk wanda ya nemi kamun kafa da manzan Allah a gafarta mashi lawajadullaha wallahi sai na gafarta mashi lawajadullaha tawabar rahiman wallahi zai samu ubangiji tawabar alaihim zai gafarta mashi rahiman kuma ubangiji zai ji kansu tawassuli da annabi ce ƙararren da ƙur'ani ya nuna gurare daban-daban ba wani wanda ya wuce a yi tawassuli da shi kama annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani mutum an yi sallah an ce salati goma ga annabi sai ya tashi sai ya gudu wai shi yana gaba da salati goma ga annabi malam mai yasa kake fita ce shi bai ga inda aka ce a yi addu'a a ce salati goma ga annabi bayan sallah ba kaga wannan ya fi jahili jahilci kana ita sallah kanta cewa aka yi fa iza faragata fansab wa ila rabbika farga idan ka idar da sallah ka kafu a inda kake ka zauna sannan kuma kai kwadayi ka gaya wa ubangiji damuwoyinka to a cikin damuwarka da zaka faɗa in kana so Allah ya amsa addu'arka farko yi wa annabi salati ƙarshe rufe da yi wa annabi salati shi da za a ce salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan ce a yi wa annabi salati sai a ce mu karanta kulhu wallahu Allah ya ji kan iyayenmu kana hassada Allah gafarta wa iyayenka ko sannan kai ma ka zama wa kanka cikawa da imani gama da duniya lafiya sannan kai sauran addu'o'i sannan daga ƙarshe ka kawo abdul qur'an ka ce fatiha da salatul fatih kaga ka fara da salati ka rufe da salatin annabi to wannan addu'ar mustajabul la hijabun addu'a ce da Allah zai amsa ba ta da wani hijabi a wajen Allah to wannan sai zama to haske yana jin haushi an ce salati goma ga annabi sai maza maza sai tashi hu sai ya gudu wai shi bai so a ce a wa annabi salati alhalin Allah ba shi da aiki sai wa annabi salati إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك آه، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم صدق الله